أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم قال أبي أقدم الذين السلام عليكم ‘yan uwa musulmi akwai program da da za mu gabatar a safin sufi media connect ya kamata ce mun fara cikin ƙarfe hudu da rabi ne amma sai allah bai kaddara an samu dama hakan ba saboda shirye da ya zo da tangarɗa daga ɓangaren su uwa masu gudanar da wancan keji ya zama ba a samu tsawa da wuri lokaci ya ja to sai kuma ganin an riga an ba da sanarwa sai muka ci ta bari mu amfani da wannan dama mun gabatar da abin da ya sauka kan wannan maudu'i a wannan fili insha Allah wasu kan na yi magana a kai shi ne maudu'in wato wato haɗarin sakin harshe a janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maudu'i muhimmi ne lura da abin da suka yi ta faruwa kwanakin baya a garin Kano da aka samu wani malami wanda ya saki baki a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa a gaskiya wannan ya kamata ya farkar da mu kamar yadda ta faɗi a baya a san haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suka yi tarihi da dama a kai wato akwai abubuwa da yawa da yan uwa da yawa take da basu san hikimomin su ba wanda malamanmu suka dora mu a kai za ka ga yawanci malamanmu a nan ƙasashen in an je karatun ilimi na zaure an fi ba da ƙarfi kan karatun fiƙo sai karatun lugar larabci sai karatun nahu abin da ya sawwaka tafsiri yawanci akan karatun jalalini wato na jalaluddin almahalli da jalaluddin suyudi su biyu littafin tafsiri da suka wallafa ya wallafa rabi ya wallafa ragowar rabi sai kuma bakalla ma kaga ana ƙarfafa ɓangaren karatun hadisai wannan ko ba wani abu bane saboda kaucewa waɗanda suke da raunin hankula kar a zo ana faɗin zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin karatu na hadisi har su riƙa sakan jiki suna jin sakamakon mutum ne kamar kowa uzu billahi kana zuwa ana magana na sallallahu alaihi sallama ga yadda ya rayu ga yadda ya aure ga yadda ya zauna da iyali sai mai sauraro ya saki jiki ya ɗauka ana magana da mutum ne kaman shi a billahi to wannan haɗarin ya sa gudun irin wannan ya sa malamai suka fi ba da ƙarfi akan kafin fikin da za ke kai kaza ga yadda za ka yi tsarki ga yadda za ka yi wankan janaba ga yadda za ka yi alwala ga yadda za ka yi sallah ga yadda za ka yi abubuwa saboda me saboda gudu ina ɗauko maka zatin manzon Allah sallallahu saboda shi ne gaskiya al'udwa babban da kuma ta kowa ya koyi da shi amma kuma a lokacin da ake fargaban wawaye suna iya jin labarin a matsayin labarin mutum ordinary to sai an jira sun nuna a karatu sannan a fara karantar da su wannan ba zai zama abin yau da kullum ba saboda gudun kar su saki jiki suna jin annabi kamar su ne har ya kai ga sakin hatsi wannan zaka ga yawanci malamai zaka ga anan kasar in an sa sunan mutum Muhammad ba kasafai ake kiransa da suna Muhammad ba don gudun an san ba ma shi mutumin da aka raɗa wa suna da wannan babban suna na manzana sarsalan lalle ba masumi ba ne zai iya kuskure shi mutumin to kada yi wani abin da ba daidai ba a zuwa ce kai muhammadu kai kaza kai Muhammadu a'udhu billahi to girman sunan sai da an samu wani lakabi an ba shi in sunansa Muhammad a ce masa misali idan laji aka aje shi a cewa dan laji idan litina a cewa dan liti idan talata a cewa dan tala idan laraba aka aje a cewa balarabe idan alamis ne a cewa dan labi idan juma ne a cewa dan jummai ko dan juma idan asabar ne a cewa dan asabe me yasa wai gudun in sunansa Muhammad ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ma a saki jiki wajen masa fada bayan sunan babban suna ne kada ko iya ce kai Muhammadu wace a'udhu billahi saboda girman sunan dan kar a saki harfi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata kila ba yawanci jama'a suka san kokarin kaucewa ambaton sunan annabi ko da faɗa za a yi wa yaro shi yasa ake masa laƙabi da alkunya misali a yanzu yana da cikin wannan za ka ga kamar yadda na faɗa yana da ciki a sa masa alkunya ɗin ko in fulani ne ka yi idan muhammad ta ko dallo ko su ce masa tuɓaɗo wato mustapha kenan ko su ce masa gidaɗo habibu kenan ko su ce masa dallo wato wanda ya daɗi abin ɗanyis kenan shine dallo wanda sunansa ya daɗi daga dallo dallo shine ya yi daɗi dallo wanda ya daɗi to ba za a ce masa muhammad ɗin ba za ta dallo ko a ce gidaɗo ko a ce tuɓaɗo da sauransu don ne don wai kar a ce kai jallo wato kai muhammad wato kaje kai kaza ko kai muhammad ba a so sai a masa alkunya a nan kasar hausa yawanci za ka ga in mutum ya sa wadan za ka ga wani mutum saboda tsaban son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ƴaƴansa Muhammadu zai samu na farko sai ta masa Muhammad awwal na biyu Muhammadu sani na uku Muhammadu Salis, na hudu Muhammadu Rabi, na biyar Muhammadu Khamis, na shida Muhammadu Salis, na bakwai Muhammadu Sabi, na takwas Muhammadu Sami, na tara Muhammadu Tasi, na goma Muhammadu Ashiru, har da Muhammadu Hadi, Hadi Ashara, na goma sha ɗaya. Za ga duk wannan sunayen wai soyayyen annabi ne kuma ba a su a kama sunan Muhammadin a faɗi maganar da bata kamata ba. to wannan yasa ƴan uwa wato ba ƙaramin abin nan bane a samu mutum ya saki harshe a janibin annabi ko ta hanyar hikaya alƙadi iya a cikin littafin sa shifa bi tarihi hukukin mustafa sallallahu alaihi wasallam ya kawo juz'i musamman wanda ya ware saboda wannan matsalar ta sakin baki kan manzar salatulan ko hakaito maganan da aka yi a kansa ya kawo maganganun malamai da dama Allah ya saka masa alheri a ciki ya rike cewa malaman sira malaman siyar da magazi saboda tsaban kan babban manzan Allah sallallahu alaihi akwai waɗansu abubuwa da ba sa ma hakaitowa sai su tsallake saboda su suna ganin alƙalamin su da tawada ya iya rubuta wani abu da kafirai suka ga manzan Allah sallallahu alaihi mai muni ko ta hanyar hikaya ba za su iya ba sai su faɗi wanda ya zama dai ne wanda za a iya hakaitowa mai sauƙin hakaitowa su tsallake wanda yake da nauyi ba don komai ba saboda janibin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai daga mutum kafa ba ko wajen hakaitowa in bai kiyaye ba a cikin wannan littafi dai na ashafa har yanzu na ashafa na alƙaji iyad ya kawo wani mutumi ya kawo wani wato zamanin wani alƙadi abu abdullahi muhammad ibn isa at-tamimi al-maghribi mutumin babban alƙali babban shehin malami na magrib ya rasu jaran shekara ɗari biyar da biyar daidai shi wannan bawan Allah an taɓa kawo ƙaran wani ya yi satan baki da wani mai suna Muhammad. Jama'a da Allah ku duba mu magana. Satan baki ya yi da wani mutum sunan mutumin Muhammad. Ya yi zagi in zaga da mutumin. Mutumin sunansa Muhammad. Ka ji wannan malafi ne ba. Mutumin fashi ma ya zage shi, shi kuma ya rama. amma tun da shi wancan sunansa Muhammad to magana fa ta girma kuma bayan ya rama zagin wai don ya rama abin zagin da wancan ya masa ya masa ciwo sosai da ya rama ya ji bai gaji ba akwai wani kare a wurin sai to kare karen sai kira sunan mutum ya tashi shi kuma wancan mutumin sunansa Muhammad amma alƙadi abu abdullahi muhammadu bin isa al-maghribi al-maghribi da aka kawo ƙara wani da kyar sai da bincike tukunna cewa shi wannan mutumin bai da wani abu na raini dangane da shugaban halitta tukunna aka samu aka da kyar ta gafa ba niyya ba kasbi kuma ba da ‘yan uwa ba da niyan annabi yake ba, a'a, shi mutumin da suke tatan baki ne sunansa Muhammad. A shi kiran sunan wani mai suna Muhammad ko faɗa kuke ma ka gaya masa bakar magana ko ka faɗi magana a kan shi, ba ƙaramin haɗari ba ne barantana kuma shi annabin da kan. Ta haka wannan magana ne mai haɗari matuƙa ƙwarai da gaske, ‘yan uwa, za ka ga allah da ya halicci annabi Muhammadu ma, sallasan shi ya fara koya mana kiyaye harshe a kan shugaban halitta bawansa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Ya zo cikin Alƙur'ani cikin suratul mujadala Ubangiji tabaraka ta'ala yana ba mu labarin abin da Yahudawa cewa abinda Yahudawa suke jiya a nan sallallahu na kalmar zaki amma abin mamaki Allah nufa ubangijin kowa da kowa ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kansa Allah an zage shi a alkur'ani kuma ya hakaito zagi har waɗansu ake ga saboda jahilci suna misali da wannan zagin cewa wai ai don an ga annai bakar magana kana iya maida saboda ba su fahimci hikiman wannan ba cewa an ce wa Allah yadullahi maglula yace gullat aidihim wa lujmi ma qalu bayyana mabsuqatan yahuda sun ce a a'udhu billahi hannun Allah wai a dan fare Allah ta hannun su ne dai a dan fare yake daure kuma Allah in ji su da su da hannayen Allah kan mabsuta ta yalwace suke yanzu ku kai sai ta sun ce da ƙar kafar da zai na fakirin wa nanu azmiya da yahudi ya ji ya ji Allah haka sai na bakar ya mare shi ya kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi abubakar ya ake ce ya rasulullahi zagin Allah ne da yahudin ya rantsa da ƙarya ne bai zagi ba sai alqur'ani ya sako ya gaskata abubakar ya ƙayyata bai hudu yace da karkafar allazina qalu inna la faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatalu al anbiya bil haqq to kaga nan Allah ake zagi Allah ya hakaito amma abin mamaki Allah ba ya yace wannan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama in annabi ne a cikin sutun mujadala yahuda madina suna zagi annabi sallallahu alaihi sun zo wucewa suna ce masa a'udhu billahi suna ce assalamu alaik yana ko assalam sai su kaurara makogoro saboda aji kamar sun ce assalam sai su assalamu alaik annabi ya ce wa alaikum assalamu alaik annabi ya ce wa alaikum ba zai ƙara komai a kai ba a haka din sai ya zama wata rana sai da aisha Allah ya kara mata yardar na wurin sai ta ce sai ta ce bal assalamu alaikum wallana ta ce ku ne mana assalamu da larabci mutuwa sai ce mutuwa ta tabbata uzu billahi su faɗi shugaba halitta sai ya ce wa alaikum shi kuma sai ta ce bal assalamu alaikum wallana ku ne mutuwa ta tabbata kanku da la'ana annabi ta ba Aisha kike azala baki ji baka ji abin da suka faɗa ba ne sai na ji baki ta ce wa alaikum ba to yawa da Allah ya zo mai da labarin nan fa kaga karman nan ta mutuwa Allah yana Allah bai iya bai laƙinta yadda ya wuda suka laƙi kan Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam na asam sai ce alam tara ila alladina tawallaw qauman gadiba Allahu alaihim ma hum minkum yana cewa yana cewa wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha wa bisal masir sadaqa Allahu azim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sun zo gaishe ka maimakon Allah ce sun zo gaishe ka sai ce assalamu alaikum sai ce idza ja wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah idan sun zo gaishe ka sai su gaishe ka da abin da Allah bai taba gaishe ka da shi ba Allah bai ma irin wannan gaisuwa Allah da ya halicce ka ma baya ma irin wannan gaisuwa kaga bai faɗi gaisuwar da suka yi ba saboda munin gaisuwar wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah ashin ya ku kuma wa yaquluna bi anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima naqul sai su faɗi a cikin zuciyarsu ne ya hana Allah ya azabtar da da abin da muka faɗa Allah shi ahab ai gaggawa kuke yi hasbuhum jahannamu yaslawnaha jahannama tana nan tana jiran su za su shige ta kona su to kaga hujjar musulma kuma ya muni nan fa Allah da ya halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma shine subhanahu wata'ala ya bai iya ne baya maimaita zagin da suka yi masa alaihi salatu wassalam to wannan kenan saboda ya koya mana mu ma hayyuku bi malami hayyuka bi Allah To, da ‘yan uwa ya kamata mu sani, sakin baki akan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tun zamani annabi sallallahu Alaihi wasallam wannan nuna ba ketawa annabi a matsayinsa na bawan Allah bane a keta alfuman Allah ne da Allah bai yafi ba. Annabi da kansa subhanahu sallallahu Alaihi wasallam Allah bai ba shi dama ya yafe wanda ya fi harshe a kansa ba. Dan yanzu ya wuce haƙƙinsa ya koma haƙƙin Allah. Shi yasa da ɗai bai taba yafe wanda ya zagi a kansa ba dan shi ma ba haƙƙinsa ne ya yafe ba haƙƙin Allah ne Allah kuma ba zai yafe ba ko da bai musulunta ba in dai bakar magana ka annabi sallallahu alaihi wasallam to lallai magana da ya faɗa in ba bi ma bihi kafara bane in da ba wai abin da ya kafirce da shi bane to lallai wannan din yana iya barazana ga ransa hujja akan wannan shine hadisar Kabu ibn Zuhair ibn Abi Salma Kabu dan uwansa ne ya musulunta tun kan shi ya musulunta daman su mawaka ne magada sun gaji waka tun daga baban su Zuhair ibn Abi Salma yana cikin masu al-mu'allaqat saba a cikin Kaaba waƙoƙi rantsatsu shi Zuhair din yana nasa ɗaya nasa ɗaya tana cikin waƙoƙi guda bakwai da aka rafi a kaba saboda fasahar waƙoƙin da haka da ɗan uwan kabu ana ce masa bujairu ibn abi salma ibn zuhair bujairu ɗan zuhairu ɗan abi salma da ya musulunta ya yi hijira ya zo madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi da kabu ya ji labari sai ya turo waka yake zarginsa don ne ya canja addininsa ya koma addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana marar daɗi to hukuncin magana marar daɗi ka annabi sallallahu alaihi wasallam kisa ne a shari'a musulunci shi yasa ne alfazazi ne albulla cewa wa naqtul min a'da'ihi man yusubbuhu min a'da'ihi ma fa kenan wa naqtul min a'da'ihi man yusubbuhu hukuncin shari'a kenan to kaga dole a kiyaye harshe to annabi yake to shi kenan damu hada jininsa ya zama ya halatta tunda ya keta alfurman musulunci wannan haƙi ba na annabi bane na Allah ne da ya ka shi dan wannan ka kuma sai jin kai ya kama shi shaninka da jini wato tunda ba ya musulunta bane ke rubuta masa wasiƙa ce maza maza ka zo ka musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta jininka kuma ka san ba za ka tsira ba in ba in ka musulunta kuma Allah zai yafe maka al-islamu yajibbu ma qabla sai shi ya koyi fuskarsa ya sa a mawari yadda ba za a ganshi ba idanunsa ya kawai suke ganin mutane saboda kar wanda suka sani shi sun san hukuncin da aka yi musu za ta musu da hukunci ya zo madina da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai a nan yayi waƙar sa mashuriya lamiyarsa barar su'adin fa qalbil yawm maftulu a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rera ta mai tsawo har yazo inda yake cewa nabbitu anna rasulallahi aw'adani wal afu inda rasulillahi mamulu an ban labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya yi wa idi a kaina wato an ce aw'ada wa'idan kenan in an ce wa'ada kuma wa'adan wa'adan lai haqqa wa'adan lahu allazina amanu minkum na alƙawari mai kyau kenan awada kuma alƙawari mai na azaba kenan to tunda hukuncin kisa ne awada lubitu anna rasulullahi awada ne inda alheri ne wa'ada zai ce amma in sharri ne awada daga wa'i alwa'd wal wa'i wal afu inda rasulullahi mamulu abuwa abin kauna ne daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne to da yazo inda yake cewa إن الرسول لنور يتبع به مهند من سيوف الهند مسلول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الله wato wani takobi ne mai kaifi a annabi sallallahu alaihi wani haske ne tukunna lanurun haske ne yusaba'u bihi wanda ake donowa daga haskensa a haskaka ko ina sannan ko muhannadun takobi da irin ɗan indiya mai da yawa jini na wuce min su yufil hindi maslulu rantsatsen takobi ne irin na indiya wanda Allah ya zare shi akan kafirai annabi ya ce a'a ba min su yufil hindi za ka ce ba min su yufil lahi wannan takobi ya fi karfin indiya ba takobi ɗan indiya za ka ce ba takobi daga wajen Allah ba daga indiya ba ya kai inda yake cewa ya kai inda yake cewa to da ya kai wurin annabi sallallahu alaihi sai ya cire mayafinsa na na, na kafadarsa sai ya jefa masa burda kenan to da ya jefa masa wannan mayafin shi ne albusiri da ya zo bayan shekara ɗarurruka shi ma ya ji da roƙo yana roƙo annabi ya jefa masa wannan mafin da waƙarsa na burdatul madihi amin ta zakkuri jiranin da zai salami mazin ta dam an jaramin mu'latin bil'ini am habbatin rihun min tilka'i kadimatin a waƙadar barkun min zalma'ik a hazuwa ƙarshe to wannan dai yana nuna maka hukuncin kenan tun annabi nan wato akwai haɗari dole mutane al'umma kowa babba da yaro mace da miji a kiyaye harshe in an ci annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam da an ci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zaka ko da wasa zolaya wasa wargi ba da annabi ba da duk abin da ya shafe duk abin da ya shafe shi ko abin da ka ji hausawa suna cewa da alama wance ba ta san da alama wannan fa wannan fa bata fasan annabi ya faku ba ba wuce in ma ta sa tamar shagwaba sai ce wannan fa ga alama bata san annabi ya faku ba ba wai izgilinci bane a'a yana ana kinaya da wannan cewa tana nuna sakalci tana nuna shagwaba bata san zamanin shagwaba ya wuce ba lokacin annabi na da rai ne in kai shagwaba ma a gaban annabin Allah kake ga ta ga shugaban halitta da yaji kowa tausayi wanda rahama ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum kuma kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam in ka ji bawo je ce wannan ga alama wani har yanzu bai san annabi ya fako ma'ana yana nuna shagaba bayan lokacin shagaba ya wuce annabi ya bar duniya da wancan lokacin kai shagaba misali ga shi cikin hadisin sahih bukhari bukhari ya kawo mana a babin maganan yankan dabba na babbar sallah ya kawo hadisin sahabi da yake ya rasulullahi na yanka dabba ta kafin sallah kuma gashi wacce na yankan ita ce ta kai layya ita ce musinna wannan kuma da nake da ita ga ta jaza'un ne ta kawo ƙarfi amma ba ta cika shekara ba jaza'a ne a nan zala sai ce yace in harha makanaha ka soke wannan din ka yanka wannan a maimakon wancan amma yace wallan tijji ahadan ba'daka kai kai na dagawa kafa cewa dabban nan ta isar maka layya amma bayan kai ban dagawa kowa ba ba za ta taba isar ma wani bayan ka ba ta ga annabi na nan lokacin shagwaba in kai kuskuren ma ya yanka dabbar fa bata kai layya ba da sai sa ce bayan ka ba ta isar ma wani ba dan bata isa din ba yanzu mu annabi ne daga mar kafa sallallahu alaihi wasallam wato falalansa da albarka to yanzu wani ya isa kuma ya haka tunda an ce bayan wannan ba zai ƙara yi ba kaga ai dole a ce lalle wani bai san annabi ya fa ko ma'ana bai san lokacin shagwaba ya wuce ba lokacin in ka koka ga annabin Allah Allah na magana da mutane ta hanyar annabin ma'ana mutane tsakanin da Allah mayafi ne shine annabi Muhammad shine mayafi su yi magana Allah ya ba su amsa da alkur'ani su koka Allah ya kawo magani ta alkur'ani su abin nan Allah ya bada ga annabi a cikin su kamar suna tare da Allah suna jin magana da Allah kai tsaye saboda ga annabi ne Allah zai isar da magana ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to shi yasa zaben annabi akan komai da ta shi kan komai da kiyaye shi akan sa da kiyaye baki da barranta daga duk wanda ya saki baki akan sa kowanne ne wajibi ne akan dukkanin imani dole ne barranta daga duk wanda ya saki baki kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya yake kowanne ne domin in ya faɗa baka barranta da shi ba to kai ma ka shiga haɗe zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an taɓa samu aka tsinci gawan wata mata ba san wanda ya kashe ta ba aka tsinci gawanta aka kawo masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam kowa ya taru ina neman kowa a masallaci as-salatu jami'atin as-salatu jami'atin maza maza sallah dama wannan kalmar da ita ke tare jama'a a masallaci sai da suka gama taruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alaihi salatu wassalam yace jama'a ina kira ga duk wanda ya san shi ya kashe wannan matar ina roƙonsa da haƙƙin da nake da shi a kansa ma'ana a matsayinsa na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bimali alaihi min haqqin da abin da nake da shi na haƙƙi a kansa ya miƙe lama kama ya miƙe ya bayyana kansa cewa shi shi ne kisan nan wannan wato munashada ta shugaban halitta alai abdul salati wa aska taslim yayi nauyi matuƙa dan haka annabi yana faɗin maganar nan sai ga wani makaho ya tashi a tsaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yace ya Rasulullahi wannan yarinyar da kaga an tsinto gawanta wallahi ni na kashe ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka ta kashe ta yace saboda da ka ganta nan banda banda mai kula da ni masoyiya ta ne tattala ni kamar ta saboda ku yanga ta ku yanga ta a matsayina na makawo tana tattala ni mun komai girkin abinci abin sha kula da lafiya na kai ni bar daki komai tattala dukkan matsaloli na ita take komai da komai ba tarjin da komai ba ana cikin haka sai ce amma tana da matsala ɗaya yace menene yace kullum sai ta cike ni akan ta wani da tuka ce kullum sai ta yi faɗi baƙaƙen maganganu a kanka tana gaya mu ina jin haushi ina ce mata daina ta daina ta daina ta ƙi dainawa ba yadda ban yi ne su daina ta ƙi dainawa amma da tsakanina da ita wallahi ban da kamanta yau rayuwa ma komai rayuwa na na hannunta ne bayan dai Allah to ita take tattara komai na amma saboda tana yawan zagin ka ya rasulullahi a gabana ina jin haushi ina hana ta tana ki abin ya ishe ni jiya da daddare sai da na bari ta yi bacci na ɗauki sanda na ɗora akan cikin ta na kashe ta dan na yadda ta dina mutu ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan da muwahadar da ma hukuncin kenan to wataƙila wani ne mamaki irin jin kai da tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi kansa ba bai da haƙƙi ne ce ya yi alaihi salatu wassalam bai da wannan dama Allah bai ba shi dama ya ce ya yi wannan zagi in an masa ba dan haka yan uwa da Allah a kiyaye harshe a tarbi a kame baki يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسبحوا بكرة وأصيلا صدق الله العظيم cewa ya ce wannan babban annabi Allah ce mun aiko ka ni dan ka zama shaida ga wannan al'umma kuma kai mata albishir ka mata gargadi sannan kuma da kai da al'umar duka a kira mu na nasir madani ruwayan wasu kenan wato lituminu billahi da kai da al'umar duka ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa tu'azziruhu ku girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa tuwaqqiru ku ji nauyinsa daga tawqir wa ƙara yi wa tsiru tauƙiyan ku ji nauyin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku ji lamarinsa da sako-sako sannan shi kuma Allah wasu sabbiyo bukatar mu asila kuma sa tasbihi safe da yamma to yan uwa wannan yana wajabta mana cewa dole dole mu kiyaye darajar annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa darajarsa ba abin wasa bane abin kiyayewa ne abin tattalawa ne kuma akwai fargaba matuƙa da Allah ya jarbi mutum da sakin harshe a wannan janibi da ya fi kowa haɗari ya fi komai haɗari a matsayinka na ɗan uwa mumi in ka gabe sakin baki harshe maza sallallahu alaihi wasallam roƙon gode wa Allah zaka fara da ba kai ne shi ba farko abin da zaka ji na gode Allah da ba ni Allah ya jarba da wannan masifa ba na biyu kuma ka barranta daga abin da yake yi na uku ka guje shi na hudu ka inkari ka ce ba kyau abin da bai kamata ba a fito ka inkari domin shirin ma laifi ne yana jirin kamar kana ganin ba a ce komai ba ba ba yi wani abin da za a yi magana ba to wannan kenan ta haka dole yan uwa mu kiyaye shi yasa ka ga malamanmu suka sunanta mana zaman maulidi ranar sha biyu ga watan Rabiul Awwal saboda a karantar da mu wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a biya mana falalansa a biya mana darajojinsa a biya mana haƙoƙinsa don mu kiyaye ba don komai ba saboda gudun irin wannan nasiha to shi kuma sakin baki dama kan waɗansu bayan Allah da ba sai sun kai annabi ba shi ke ƙarfafa gwiwa mutum ya saki baki wato sakin baki kan ƙananan mutane zan fara da ƙasa yana ƙarfafa mutum in bai ba sabon zuciyarsa ta samu ƙarfin hali ya saki baki kan manya ƙananan mutane dama ba masu mai bane suna da laifuka suna da kurakurai amma ka saki baki kai ta faɗin kurakuran nasu kace kai gaskiya kake faɗi kai ta faɗin da buka za su kace gaskiya take to zai karfafa ma guya ka fara faɗin na manya faɗin na manya zai karfafa ma guya ka fara faɗin na manyan can manya sakin guya baki zai baka har ka faɗi kan waliyai faɗi kan waliyai zai kai ka har ka faɗi kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakin baki kan sahabbai zai kai ka saki baki kan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kai ka ga wannan sai kai ka har kan Annabi Muhammadu Allah ya kiyaye sai ya zama mutum yana ganin kamar da uzuri ne yake wannan ya dole mu kiyaye kwarai da gaske Allah ya kara mana son manzara sallallahu alaihi wasallam wannan maudu'i ba mai karewa bane sai dai abun faɗa sai dai lokaci ya bada dama a tsaya wani lokaci an samu dama kuma a ƙara ɗorawa Allah ya raya mu ya kashe mu ya tashe mu da sau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah dan girma annabinka muna roƙonka ka ƙara mana ka ninninka mana ka ninninka mana soyayya da girmamawa da darjanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sa mu fi son annabi fiye da rayukanmu da komai da komai ma'ana ka ƙara mana wannan muna maka godiya da ka sa mana son su haka ka ƙara mana ya zama ko da yaushe haka muke har mu sadu da kai albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-hadi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آل عبد الله الذين بارك في سبحانه وتعالى السلام عليكم